أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda yau wata na rajab yana da kwana 20 daidai hijira yau na da shekara 1444 daidai da goma sha daya ga watan biyu miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan matsalaci namu na iya osunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi ce littafinmu na kabawul musallin kusakuran masallata na alhafis muhammad asiddiqil mashawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kuma duk zagayewar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu da ya gabata malam yana mana magana game da kusakurai da wa'ansu daga cikin masallata suke samu wajen yin sallah a lokutan da aka hana yin sallah akwai wasu lokuta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shari'a ta hana a yi salla'arsu amma wa'ansu da kuskure wa'ansu kuma da rashin sani sai kaga suna gabatar da ibada sallah a waɗancan lokuta kuma shari'a ta yi hannu har na kawo mana maganar imamu ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya masa rahama wanda wata rana ya yi sallah sai bayan sallan asuba sai wani mutum ya zo dinga na filfili ya yi raka a biyu ya sallame ya raka a biyu ya sallame sai imamu ahmad yake cewa da shi malam ba a yawan na filfili bayan sallan asuwa shari'a ta hana sai ce to ni idan na yi sallah allah zai min azaba don na yi sallah ne sai imamu ahmad dan hamar ya ce a'a allah ba zai ma azaba don ka yi sallah ba amma allah zai ma azaba don ka ƙi umarnin mazan allah sallallahu alaihi wasallam saba wa manzan Allah Allah iya fishi da wannan kuma iya mutum uku ba ga an fahimta to muna cikin wannan gaba kafin mu dora insha Allah akwai yan tambayoyi tambaya ta farko yana tambaya game da mutum ne ya samu raka'a daya a sallar magariba da ya samu raka'a daya sallar magariba to ya zai rama biyu shi a fahimtarsa idan ya kawo ta biyun ba zai zauna ba sai a ta ƙarshe a wannan ba haka tsari yake ba wanda ya samu raka a ɗaya a sallar magariba ana ce mata umul julus ma'ana kowace raka sai ka zauna ke zaman da za ka yi a raka ta farko wannan tilastawar limanci ina ma ji ilil imamu limutan malu bayan da za a yi liman yana zaune kana sai ba zai yi ba an fahimta sannan kuma idan ka ƙaru ɗaya bayan liman ya yi sallama kai kuma ta bici a gunka a ƙa'ida gunka ya raka a biyu kuma za ka zauna kai ta hiya kuma idan ka ƙaru ta uku dama sallan magariba raka uku ce ya sa malaman fiƙi suke ce mata umul julus idan ka samu raka a ɗaya a magariba to kowace raka sai ka zauna an fahimci wannan wannan shine hukuncin kowace raka sai an zauna bisa yadda shari'a ta koyar da yadda za a yi wannan ramuwar sallah kenan maganar ta biyu jan hankali ne game da yadda mutane idan su rufe musamman a wannan zamanin na mu'amala da hada-hadar kuɗi ta hanyar da Allah ta'ala ya haramta haka ne dama shi yasa daga cikin fitinar wannan al'umma akwai dukiya kowace al'umma tana da fitina fitina hari da umma alman ana ciniki da farashi musamman a kasuwannin ƙauye idan kashi ne farashinsa daban idan transfer ne farashinsa daban ko a sai da kudi da kudi ko a baka kudi kashi ka tura kudi a waya da ƙari ƙarin ma mai yawa duka wannan ba malamin da ya halatta wannan abubuwa ne wanda sun zo irin wannan sai dai mutane su yi takatsantsa ana cikin ayyamul fitan ne kwanuka na fitina idan ka tsallake wannan ga wannan a gabanka idan ka tsallake wannan ga wannan saboda ka aita kazaza musamman mu'amalar dukiya tana kai mutum zuwa ga fishin Allah kusa musamman dukiya da ba haƙinka ba saboda ka ina kira ga masu mu'amalar kuɗi ko 'yan kasuwa su yi hankali rayuwar gaba ɗaya za ta wuce kuma wannan season ɗin zai wuce zai zama tarihi kuma wata jarrabawa za ta ƙara zuwa ya sa manzan Allah ya ce irin wannan kwanukan dan adam zai waye gari mumini amma kafin magariba ya zama kafin za a kai magariba da imani amma kafin gari ya waye wani ya zama kafin kuma duk irin wannan zamani ya zama mutumin da ya shaƙe cikinsa da riba ya mutu kaga ya yi wata irin mutuwa wanda ƙor'ani ya tabbatar da kan cewa Allah ya ce su shirya za su yi faɗa da Allah da shi kagan ba kafiri ba da ba Allah zai wannan kiɗa ne irin wannan kiɗa mai sauri Allah ta'ala ya shirya da mu ya ba mu ƙoƙarin kiyaye imanu inda za mu tashi shafi na talatin daidai a littafi na insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha bakwai malik ke cewa fa'ida wata fa'ida hal ta da kulu salatul janaza fi umimi hadisa amur bin abasa radiyallahu anhu wayan anha alladhi sabbata indana min atharin يثبت أن أموم الحديث يشمل صلاة الجنازة وهو الثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مالك cewa shin ya shiga an shigar da sallar jana'iza a umumin hadisin Amr bin Abasa wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hali ayi sallah a lokuta guda uku an bayyana lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana ta take tana tsakiya da kuma lokacin da rana take faduwa to manzon Allah yayi halin salloli a wannan lokuta ya ce masu bautar rana suna yin bauta a daidai wannan lokaci ko kuma karku gwama bautar ku da tasu an bayyana to shine malai yake cewa sallar jana'iza ma ta shigo ciki an hana a yi sallar jana'iza lokacin da rana take fitowa hakanan sallar jana'iza ta ko halin da aka yi a yi ta a lokacin da rana ta taki take tsakiya hakanan sallar jana'iza ta shigo cikin halin da aka ce kada a yi sallah a lokacin da rana take faruwa shi ne abin da malikin su magana shin hadisin umumi ne har sallar jana'iza ta shigo ciki ko ban da sallar jana'iza allazi sabbata indana malici abin da ya tabbata gare mu min atharin daga cikin abubuwa na magabata yuthbitu anna umumul haditha cewa tabbataccen abu ne umumin hadisin ma'ana hadisin iya da magamiyar magana yashmilu salatul janaza sallar janaza ma ta shigo ci wa huwa sabit min fi'li sahaba kuma wannan shine abin da ya tabbata daga cikin aikin sahabbai an bayyana ma'ana har sallar janaza waɗannan lokuta guda uku da manzan Allah ya ce kada ku yi sallar cikin su har sallar jana'iza ta yi wuce idan an ba mutuwa to babu shakka sai ka kiyaye kada a sallaci jana'izar ka a wannan lokutan da shari'a ta ce a sallaci gawa kama bon kar a yi sallah a cikin su sai a bari sai bayan rana ta dago ko kuma a bayan sallan azhar rana ta yi zawali ko kuma bayan sallan magriba rana ta fada amma daidai waɗannan lokuta haramun ne a yi sallah har da sallar jana'iza a ciki wani shi ne umumin aikin da sahabbai suka yi kamar yana malayin fada to sallar jana'iza ita matana cikin salloli kamar yadda malamai suke fada sai dai tana da bambance-bambance wanda dukkan abubuwan da ake yi cikin ta kusan ma a addu'o'i ne ake yi raka'an farko fatiha raka'a ta abuwan kabbaran farko fatiha kabbara ta biyu salatul ibrahimiyya kabbara na uku addu'a ga mamacin kabbara na hudu addu'a ga kanka ga mahaifanka da dukkan al'ummar musulmai don kuma aka yi kabbarori baka nan ana ramawa an fahimta ka zo ka da liman ya yi kabbara biyu ta janaza ka sami zai yi ta uku ka zo aka yi ta uku da kai to a lokacin kai ta ɗaya ce a gonga fatiha za a karanta idan ya yi ta hudu ta ƙarshe kai kuma salatin manzan Allah za a karanta idan ya yi sallama sai ka kabbara ta uku a karan kanka sai kai wa mamaci addu'a sai kai kabbara ta hudu kai kadai sai kai wa dukkan al'umma har da kai da mahaifanka addu'a wannan kuma ko an ɗauke gawar haka yi ko an ɗauke gawar sai ka tsaya kai wannan kabbar wani amma da yawa za a ga wani ya samu kabbara ɗaya amma ana sallama da shi kenan wannan sallan naƙisa ce gairu ta amma bata cika ba domin kowace kabbara mustaqilla bi nafsi yanci an bayyana nan Allah ya samu da shi malai ce cewa fa'al muhammad bin abi harmala anna zainaba bint abi salama tuwfiyat ji muhammadu bin abi harmala yake cewa zainab binta abi salama yar gidan abi salama ta rasu wa ɗarar amiral madina sai aka ce da aka ce ɗari kamar a zaikewa mutum da daddare an fahimta yasa daga cikin addu'ar da manzon Allah yake Allah ikfini bi tarikin illa tarikin yutraqu bil khair Allah ka tsare daga sharrin mutumin da zai keto mun da daddare sai dai mai ketowa wanda zo da alkhairi an fahimta yasa aka ce qur'ani ya ce was sama'i wat tariq wa ma adraka man tariq sai ya ce mi annajmus saqi tauraro yana fitowa da rana yana fitowa da yamma sai da daddare a tsarin shi ne abin da ya keto da daddare an fahimta to sai aka je wa amirul mu'minin da daddare aka sanar da shi zainab yar gidan abi salama ta rasu an fahimta fa ata bi janazatiha ba'da salatu subh sai aka zo da gawan wannan zainab din bayan an yi sallar asuba fa wada'at bil baqi'a sai aka ajiye ta a baƙi'a nan makabartar da ake binne musulman madina ƙala sai shi rawin hadisin ya ce kana ɓarikun ya gulusu a lokacin da aka zo da gawar aka sanar da akwai jana'iza to akwai alghalasu alghalasu ne iktilaɗin dau'i bizulam ne cakuduwar haske da duhu ma'ana giri bai gama wayewa ba an da yi sallar asuba amma da duhu duhun dare an fahimta ina iktilaɗin dau bi zulam bi subuhi nan lokacin da aka yi asuba fawata a bil baqi'a sai aka ajiye gawar nan inda ake yin sallah akai ta abin ta qala ibnu abi harmala ibnu abi harmala sai yake cewa fa sami'tu abdullahi bin umar radiyallahu anhu sai naji abdullahi dan umar Allah ya kare yadda da su sahibu sunna ya qulu li ahliha yana fadawa ma'abutan gawar inna ma an tusallu ala janazatikum al'an in kun so in gaggawa kuke yi wa gawar ku sallah yanzu an fahimta wa imma an tutrakuha hatta tartafi ash-shamsa ko ku kyale ta hasira na ta fito in ni kuke so na mata sallah ta hasira na ta fito in kuma gaggawa kuke yi wa kare ku sallah an fahimta haka abdullahi dan umar ya faɗa Allah kare da shi domin ya ga annabi muhammad ya koyar da wanda sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin sahabbai shine ake masa inkiya da sahibu sunna shine wata rana tsakanin makka da madina suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen wata bishiyar magariya sai abdullahi da umar sai ga manzon Allah ya dan tsuguna ka ya wuce ta to yau min al ayyam bishiyar ma an sare ta to wata rana sun zo ficewa da sahabbansa sun zo daidai gunda bishiyar take ko sai abdullahi da umar ya tsuguna ya suke tambaye su ya haka sai ce wata ran na ga manzon Allah anan ya tsuguna ya wuce ba ruwa na bishiya ce ta sai ba bishiya bace ban sani ba ni dai na ga ina yi a fahimta sahibu sunna kenan Allah ta'ala ya kare da su sai yake cewa in kun so ku yi wa gawa ku sallah yanzu in kuma kuna son ni zan mata sallah to ku bari sai rana ta fito ma'ana ta haura lokacin da manzon Allah ya hana a yi sallah su wa an ali radiyallahu anhu daga imamu ali dan abi dalib Allah kare dare shi yace anna janazatan wudi'at fi maqbarati ahli basra akwai wata gawa da aka zo aka ajiye ta za a sallace ta aje a binne ta a makabartar mutanen basra da basra da kufa suna da tarihin ilimi a yabuwa suna da cikakken tarihin ilimi musamman da yake akwai sahabban da bayan manzon Allah ya wafati can suka tare gabanin su an fahimta iraqin nan da aka dinga bala'ira ita a nan ne akwai basra babban birni ne akwai kufa duk irin su imamul bukari irin su imamul duk sun je sun yi karatu a ku gune mai jaddaddar tarihi a musulunci amma da sisar yahuda sai da aka ji aka ruguza ku a wannan rigimar da aka yi ta 1991 ta yakin iraki da kuwaiti ko sai da aka ji aka fafar magun da bom da waye aka lalata daga cikin da sisar ba akwai wannan duk magana ta ilimi zaka yin ce kufa da basara kufa da basara irin su sham duk tarihin ilimi ya nuna akwai sahabbai sun zauna a gumbayin manzon Allah ya wafati sayyidina ali yake cewa an zo da wannan gawa an ajiye ta za a binne ta a basara a makabartar mutanen basara hina isfarrat shams amma a daidai lokacin rana ta yi ja za ta fara ta yi yelo falam yusalli alaiha sayyidina ali ce amma mu ba mu yi wa sallan gawan na sallah a fahimta hatta wuri batun shams sai da muka tabbatar da cewa rana ta fada bayan an yi sallar magana mazan mutu a zo da wannan jana'iza a mace sallah fa'amara abu barzata almunada yunadi sai abu barza ya umarci wani mai kira ya kira bisalati ya kira sallah sun ma'aƙama sannan bayan an kira sallar magariba aka tsaye da sallah faƙaddama abu barza fasalla bihimul magriba sai abu barza ya zo ya shiga gaba musallan magriba wa fin nasi anas bin malik malik ya ce a cikin mutanen da abu barza ya jagoranta sallan magriba a garin basra akwai anas dan malik wa abu barza al ansari da abu barza al ansari min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun masallu janaza sannan bayan sai sallan magriba sai aka wa wannan jana'izar sallah an fahimta wa kala al-kattabi imam al-kattabi yake cewa ma maftasara abin da ya rerewa ya tace a cikin waɗannan maganganu na wannan malamai sai ce waqtulifan nasu fi jawazi salati ala al-janaza wa dukni fi hadhihi sa'ati salasa imam al-kattabi yake cewa malamai sun samu ƙarawa juna sani game da yin sallar jana'iza da binne janaza a waɗannan lokuta guda uku da manzan Allah ya hannun sallarsu an fahimta fa zahaba aksaru ahalul ilmi ila karahiyatu sallatu alayha imamul kattabi yake cewa da yawa daga cikin malamai mafi yawa jumhur kenan sun tafi cewa makaruhi ne abu ne wanda shari'a ta kyamata hakan ba ta so duk kuma abin da shari'a ta kyamaci amma in kana mai imani ba za ka yi ba an fahimta shari'a ta kyamaci yin sallah ko yi wa gawa sallah a waɗancan lokuta fi hadhihi al-awqat a waɗancan lokuta da manzon Allah ya hana sallah su wa huwa qawlu aqa bin rabah wannan shine magana ta aqa bin rabah wal nakhai da ibrahim an-nakhai wal auza'i da imam al-auza'i wa thawri da sufyan al-thawri Allah ya kare da su wa ashabun ra'ayi da ashabun ra'ayi wa ahmad bin hanbal da imamu ahmad bin hanbal da ishaq bin rahawayi ko bin rahawiyya duka waɗannan sun ce yin sallah ko yi wa janaza sallah a waɗannan lokuta makaruhi ne shari'a ta karhanta abin bata su wayar shafi'i as-salatu imamu shafi'i yake ce za a yi sallah a lokacin shi a fahimtar imamu shafi'i kenan za a yi waddufunu ayyu sa'a min layli nahar za a yi wa gawa sallah za a yi binne gawa a kowane lokaci a dare ne ko rana a fahimtar imamu shafi Allah ya kara masa rahama wa qaulul jama'a ula limawafaqatil hadis kaji adalci irin na malamai kenan sai ce amma maganar malaman farko ta fi dacewa da abin da ya tabbata a hadisi an bayyana kaga imamu shafi'i malami ne ba wanda yake shakkar malami har malamin sa ma yayin da malami imamu malik yayin da imamu shafi'i malami an fahimta amma ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda imamu shafi'i ya bada fatawa kuma sabalin sa anan abinda malamai suke faɗa game da irin wannan masail din abu ne ɗayan biyu na farko dukkan malamai sun ce ba mutum ɗaya a cikin sahabbai da ya kewaye hadisan manzon Allah gaba ɗaya su babu shi an fahimta a cikin sahabban ma ballantana tabi'ai ballantana tabi'u tabi'i ba mutum ɗaya da za a ce kafata nan hadisan manzon Allah ya san su babu shi akwai yiwuwar kasan waɗansu ba ka san waɗansu ba akwai yiwuwar kasan waɗansu da yawa ba ka san waɗansu da yawa ba an fahimta akwai yiwuwar imamu shafi ya faɗo cikin wannan layi har ya gama karatunsa da bincikensa wannan hadisin bai bayyana gare shi ba kuma wanda ba ba mamaki ba ne tunda umar ɗan kaɗan iya zaune da manzan allah sallallahu alaihi wasallama akwai abubuwa da yawa da manzan allah bai sani ba sai ya zo ko wata irgima ta haɗo ne wasu zoji maza da caya abu kaza da abu kaza da shi kenan ba abin mamaki ba ne abu na biyu da malamai suke cewa ko kuma shi imamu shafi'i hanyar da hadisin ta zo masa bai da ita ba an fahimta domin alhadisu da ifi layi hutar jubihi shi duk hadisi mai rauni ba a kafa hujja wajen ayi ibada da shi sai dai babin farla da abin da ya kama da wani saboda ka in imamu shafi'i ya ba da fatawa saɓanin hadisi to abu biyu nan za ka hararo a zuciya ko dai bai fahimci hadisi ba bai san shi ba wani ba mai mamaki ba ne wa kawo kulle zai ilmi na alim ko kuma hadisin ya zo mai ta hanyar da ba zai iya sa alƙalami ya rubuta shi ba domin hanyar da ta zo masa bai gamsu da ita ba an fahimta amma kuma bayansa in hadisi ya inganta to ba za a ɗau maganarsa kuma a je maganar masu Allah ba an fahimta da'u kulla qaulin inda qauli muhammad ka ajiye dukkan wata magana in an ce manzon Allah yana magana to magana kowa tana baya kuma su waɗannan malamai kowa daga cikin su yayi wannan magana imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad dan hanbal dukkan su yi wannan magana idza sahal hadith fa huwa mazhabi idan hadisin manzon Allah ya inganta to anan nake ku ajiye magana ta ku ɗau abin da ya inganta shi imam malik ma da ya zo abin da yake cewa unzuru fi ra'ayi kulla ma wafaƙar kitabu wa suna fakuzu wa kulla ma kalakul kitabu wa suna faturku haka imam malik ya faɗa ya ce ku duba cikin duk abin da aka ce na faɗa in yayi mawafaƙa da alkitabu wa suna ku ɗauka ku aikata in kuma ya saba wa alkitabu suna ku aje mun kayana haka imam malik ya faɗa imamu shafi ya faɗa imamu ahmad ya faɗa imamu abu hanifa ya faɗa karara baki da wasali ko ya faɗi wannan kaga ce yanzu kuskure ne ka ce za ka kafa hujja akan mazhaba ta danne maganar manzon Allah wannan bai kafi halatta ba wannan haram amma magana ta ilimi haramun ne wannan su ma kansu sun ce in hadisin manzan Allah ya inganta to su ma a wannan gurin suke aji musu maganarsu ba yadda za a kama magana da maza ba ta danne abin da manzan Allah ya bazai yi ba an fahimta kai a takaice magana ba da imamu abu hanifa shi ne umar bin sabit da imamu malik bin anas imamu darul hijira da imamu shafi ne muhammad bin idris da imamu ahmad bin hanbal dukkansu ba wanda a rayuwarsa aka ba za a ba sababu shi an bayyana yanzu imamu malik bai san da wata mazhaba ta malikai bai sani ba sai bayan ya mutu almajiransa su su hunun da su da su da su alqasi duka suka tattara fatoyin imamu malik duka abin da yi na fatawa abin da yi na rubutu suka jimlace shi a gu daya suke cewa in abu ya gagara mu dawo mu duba aiki da malami to wannan shine abin da aka assasa mazhabar maliki a kansa amma imam malik bai sani ba kuma a cikin abin da suka yi abin da zai baka sha'awa akwai wa'an surulu guda bakwai kawai wanda suka ɗora duk abin da malik yayi a kansu a kansu ake tafiya na farko alkitab iya cikin fundamental principle na mazhabar imam malikiya alkitab qur'ani shine aula duk abin da qur'ani ya zo da yito mazhabar akan su abu na biyu alhadith abu na biyu hadisi alkitab wa sunna abu na uku amalu ahlul madina domin shi a madina ya rayu aikin da mutanen madina suke a lokacin da mazan Allah ya abu na hudu qaulus sahabi a samu wani sahabi yayi magana an fahimta abu na biyar saddu zari'a abu na shida maslaha mursala abu na bakwai al-istishab wannan su ne ƙawa'idu mazhabi mamali duk wanda ya ce ma imamu mazhabar malikiya ta saba wa hadisi ne babu A kan wannan suke tafiya al-qur'ani as-sunna amru ahlul madina qaulus sahabi maslaha mursala saddu zari'a da sauransu haka suke yi ka kai musu adalci na suka gina mazhabarsu karka dinga kawo abin da yake kwantirari akan abin da manzon Allah yayi kana ta kai dan malikiya ne ko dan shafi'iya ne ko dan hanbaliya ne wannan in kun je lahira kun hisabi su an fahimta Allah ta'ala ya samu dace sai malik yake cewa wannan shine abin da yafi dacewa daga abin da ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-albani abu abdurrahman imamun nasiruddin albani sunna Allah ta'ala ya masa wa minhu yake cewa daga cikin haka din ta'allam anna da'awan nawawi a wannan batu mun fahimci da'awar imamun nawawi ya haibi da sharaf wanda ya rubuta littafin riyadu salihina ya rubuta littafin sharu muslim ya rubuta littafin arba'unan nawawiyya da sauran littafin masu yawa da ya rubuta shi imamun nawawi a da'awarsa da fahimtarsa jawazu hadhihi salat bi'itma shi a fatawarsa za a yi yin sallah ta gawa a dukkan lokutan nan an fahimta wa ummin rahimahullah iya cikin masu ba da fatawa kan haka Allah ya masa rama dalili shi ne ɗalibin imamu shafi'i ne imamun nawawi malamin sa imamu shafi'i ne ya ɗau fatawar malamin sa shi ma a kayan gina fatawarsa wannan ba abin mamaki ba wa amma salatul janaza wa dafnu fil awqati salatu alladhi tuhramu salatu fiha amma malam yake ce har yanzu dai akwai magana ta sallar janaza da binne gawa to haramun ne a yi su a waɗancan lokuta da mazan Allah ya haram wannan shi ne ƙaunar jimhur daga cikin malamai waɗannan wanda aka kawo batun su ga dalilai ga kuma abin da suka kafa magana su kafin Allah ya musu rasuwa Allah ta'ala ya gafarta musu qala al-khattabi imam al-khattabi yake cewa maktasarahu abin da ya takaice magana game da wannan ya ce waktulifan nasu fi jiwazi salati alal janaza wadda bunu fi hadhihi sa'at wa an su daga cikin malamai sun halattar sun halattar yini jawaz da yin sallar gawa ko binne gawa a waɗancan lokuta amma duk ba maganar da ake yayan ba sallah wannan sallah mai rukui da sujada ba duk sabanin a sallar gawa ake amma dukkan sun ittifaki yin sallah ne ruku'i da sujada ba za a yi a wannan lokacin ba a inda aka samu sabanin sallan gawa da binne gawa to shine wa an suke ganin za a iya yi wa an suke ganin ba za a iya yi ba amma dukkan su ittifakan ba wanda ya saba ba za ka yi sallah ne ruku'i da sujada ba a waɗancan lokutan da manzon Allah ya cika yi sallah su an fahimci matsalar ko akan sallar janaza da binne janaza ake wannan wannan ya ce wannan ya ce abu na biyu jawabi ya itikadu anna waqtul maghriba mumtaddun ila al-isha wa an su daga cikin masallata sun yi kudiri cewa lokacin maghriba bai karewa har sai an dunguri lokacin sallar isha an bayyana ita kuma sallar maghriba ita ce sallah ne takaitaccen lokaci a dukkan sallolin na guda guda biyar ita ce mai takaitaccen lokaci a cikin su gaba daya lokacin ta yafi kowane lokaci ta kaituwa amma wa'ansu zatansu sallan magariba sai ta jingini isha'i sannan lokacin ta fita to ma da yake wani itikadin kuskure ne haza itikadun kathiru min al-muslimin wannan itikadi ne aqida ce ta wasu da yawa daga cikin masallata fa hum yaquluna suna cewa inna waqtal magariba lokacin sallan magariba mumtaddun ila al-isha iya ya jage za ya tafi har ya taɓa lokacin sallar isha وهذا من أقبعه ونأي رسمك سنقرنسو ووقت المغربة وقت اللوك تسلم مغربة يبدأ من مغيب الشمس دكرانا تفعل مغربة yana farawa daga zarar rana ta ta takuya ila mugibi shafaq kuma iya karewa a lokacin da ka daga ido ya maka ga wannan jan baya a bayyana kaga yanzu lokacin sallar isha bai yi ba ko amma in ka fita nan baya wannan jan ya bata ba za ka yi shi ba to a yanzu nan haliyan a yanzu lokacin magarba ya fice in wani abu ya sa baka yi sallar magariba ba sai dai ka yi karai an fahimta sallar da za ka yi ta magariba a yanzu lokacin ta ya fita karai za ka yi kun fahimci wannan to idan jan da yake wanzuwa bayan rana ta fada ka neme shi ka rasa to lokacin magariba ya fita daga zarar rana ta fada ta shiga idan wannan jan ya ɓuya ba a ganinsa to lokacin ta yarda li hadis ibnu umar radiyallahu anhu ma malici akwai hadisin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dan umar yake cewa a annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtu salatul maghriba idza gabati shams lokacin sallar maghriba idan rana ta fada malam yasqut ayyibu shafaq za ta je har lokacin da shafaqi zai kuya idan shafaqi ya kuya to shikenan magriba ta fita an fahimci wannan yasa malamai suka ce musamman malam usaimin ya ce a fahimtar sa sallan magriba da shigarta da fitarta gaba ɗaya ba ta wuce minti 30 a kira sallah a dan sa minti biyu uku liman ya zo a tada sallah a yi sallan minti hudu zuwa biyar zuwa shida a kammala a yi rawatib na bayan magare ya ce duka dai da shigarta da fitarta ba ta wuce mita talatin to amma yanzu na za a ga wasu a kallon kwallon bal wani ya fice lokacin sallar magarba ne kuma babu hasara a duniyanci a gume hankali da ta fice a yi sallar jami'i baya a duniyanci dai to ni dai ban ga hasara da kai wannan ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi mai inganci yace duk wanda aka yi sallar la'asar bai same ta a jami'i ba faka annama autara ahlahu wa malahu kaman mutumin da iyalansa da dukiyarsa gaba ɗaya yarsa a soyayya sa rusu to kwatankwacin mutumin da aka yi jami'i bayanan da gidanka da iyalinka da dukkan abin da Allah hore ma na dukiya a lokaci ɗaya a nemi su a rasa to mazala ce wanda ya rasa la'asar a jam'i to hasarar da ya yi ta waccan ku duba fa a takan haddata rayuka ba ka rasa iyalinka kam ka zama kai kadai gidanka ya rushe duk abin da ka mallaka babu to manzan Allah ya ce wanda ya wannan hasarar wallahi bai kai mutumin da ya hasarar sallallahu alaihi wasallam ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na buraci hadisin ya cin hadisin Imam An-Nawawi annasa a kira sallah nasa a tada iqama inji manzon Allah yace nasa wanda daga cikin sahabbai ya jagoranci mutane ayi sallah ni kuma na dawwa an su matasa na samu makamashin wuta itatuwa ko kirare mu je gidan duk mutanen da suke kwanci ana sallah ba sa zuwa masallaci na kone gidajensu haka manzon Allah ya ce na himmatu na je na kone gidajensu wani iya cikin gida ana sallah bai fito ba banka mai wuta maza ce na burace wannan a raina to karama a tsara cewa me za ka yi a wannan duniyar ha a yi sallah jami'i baka da me za ka yi me kake nema a duniyar sallah guda ɗaya ta farilla idan ka barta ta wuce ta da gangan to musuluncin ka iya rawa ba akwai malaman da suka ce makai ba musu gabata daga musulunci sallah kwaya ɗaya ba ka barta da gangan ta wuce wallah akwai kwacin maka musuluncinka idan ka mutu ba irin abin da za ka iya gaya wa Allah ya da dafi saboda ka mukiya ne sai ma da yake cewa sallan magariba tana karewa daga zarar shafa iya mata ne daga gare shi matsala ta uku alƙawul bi anna waqatal isha muntaddu lil fajr malik cewa wa'ansu daga cikin mutane masallata sun zaci cewa lokacin isha'i yana kaiwa har jikin asuba kuma wannan gaskiya shine fitowar malikiya da an fahimta wa an su daga cikin malikawa haka suka dauka cewa sallar asuba tana nan lokacin ta iyanan iyanan har sai alfijir ya fito to wannan fahimta ce wanda malamai sun ce ba haka bane musamman malam usaimin na duba ga maganganunsa a wannan har ya kawo ayar cikin suratu al-isra' Allah yake cewa aqimi salata liduluki shamsi ila gasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya ce ku tsaye da sallah liduluki shamsi ai limailu hawa zawaliha idan rana ta yi maili ta yi zawali to azhar ta shiga da la'asar ila ga sakin layi sai ya ce ga sakin layi kuma al-maghrib isha an fahimta sai ya ce wa qur'an al-fajr sai aka ware asuba aka mata lokacin da ba inna qur'an al-fajr kana mu dai zo magana kan sallar isha'i sai ya ce Allah ya ce ayi a ila ga sakin layi ila tana nuna an nihaya ne kamar ka ce minal baiti ilal masjid daga gida zuwa masallaci bakin ka masallacin min kaza ila kaza to ila din tana nuna wannan gun da ka furta ka faɗa to anan zaka tsaya ba zaka wurin ba to kamar Allah iya cewa lokacin sallar isha'i iya tikewa ila ghasqil layl me ake nufi da ghasqil layl shine zulamu a lokacin da dare yi tuhu sai malamai suka ce muntasiful layl kenan lokacin da dare ya raba abi to a daidai lokacin salar isha ya lokacin da ya kare tun da ƙwar'ani ya yi ibada cewa alargaskun laifi shi ne a zulmatun laifi a lokacin da dare ya duhu ya raba a biyu to lokacin salar isha ya kare an fahimci wanda da ke ku lokacin isha baya tikewa zuwa ketuwar alfijir duk abin da za ka yi karka sake ba ka yi sallar isha'i ba har sha biyun dare ta yi to kana haura sha biyun dare ko da wani abu to sallar isha lokacin ta yi ta sai dai ka yi ƙaza'i kuma ƙaza'i ba a yin sai da dalili an bai janna allah ya samu gani sai ma dai ke cewa ita ka da kasiru minan nas wa an su daga cikin mutane da yawa sun yi itikadi fi mu'azzamil aqba a kasashe mabambanta juna aqbar shine yankuna ko kasashe da yawa anna waqti salatul isha mumtaddun ila salatul fajr sun kudure cewa lokacin sallar isha'i iya zuwa ya kai har lokacin sallar asuba wastadallu bi hadisi abi qatada radiyallahu anhu sun kafa dalili da hadisin abi qatada Allah ya kare da shi kale ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa amma innahu laysa fi an-nawmi tafriq yake cewa babu sake a cikin bacci babu sakaci game da bacci illa tafariqun ala man lam yusalli salat hatta ya ji a wakatun salatul ukhra har sai mutumin da yi bacci har wani lokacin sallar ya riski bai yi wata ba to wannan shine bacci ya zama mai sakaci ya zama masa uba kuma ya zama masa bala'i a ce ka kwanta har wani lokacin sallar ya zo bacci kana bacci har ka shiga cikin wani lokacin sallar baka ba fita to wannan shine abinda manzana ke ta sakaci ko ganganci abin da ya shafi bacci to sai malai yake cewa wal hadisu la dalila fi wannan hadisin babu dalili cikin sa ala al awqat wa tahliwa hadisin baya magana kan lokuta baya magana kan iyakace lokuta hadisin duk ba a wannan layi yake magana wala dalila ila anna waqtu kullu salatin yamtaddu ila salati allati ba'da kuma baya nuna cewa kowace sallah lokacinta ya kai jikin sallar da ke gabanta bal إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من التفريط يا sanya hakan ne sakaci ne a ce misali ka kwanta baka yi sallar isha'i ba har sai da alfajir yake to to wannan sakacin ka ya kai sakaci ko ka kwanta baka yi sallar azhar ba har la'asar ta yi to sakacin ka ya kai sakaci ko ka kwanta baka yi la'asar ba har magariba ta yi to sakacin ka ya kai sakaci to abinda manzo Allah ke so a gane kenan wannan sakaci ne da kuma ganganci da kuma ƙyaƙyanci sai ma yake cewa manzan Allah ya mai da haka tafuri ai hazar na min zaɓe abinda manzan Allah yake nufi wucin kunnen mu yake karaka tafa duk inda bacci ya yi bacci to kuke jaji lokacin sallah musamman yanzu da Allah ya mana ni'ima akwai alam ana saita alam ai ka dinga saita alam musamman za ka yi bacci na rana ko za ka yi baccin dare to ya zama to akwai alam na lokacin sallah a wayanka idan ya buga ya buga za ka tashi a fahimta to amma a ce kana sarbaciyar a yi sallah a wuce ba ka tashi kayi ba to maza Allah ya ce wannan mutum iya cikin masu sakaci a cikin rayuwarsa qala ibn hazm ibn hazm al-andalusi Allah ya mai rahama yake cewa fa inna hadha la yadillu ala maqalu aslan wannan hadisin baya nuni kan abin da waɗancan mutane suke faɗa asalan baya ba ba ba dalilin haka bane wa hum mujma'una ma'ana bila kila min ahadi min al-umma cewa duk abin da aka yi ijma'i tare da mu babu sabani akan ɗaya daga cikin malaman wannan al'umma anna waqta salatul fajr la yamtaddu ila waqti salatul zuhur yace har su masu magana kuna fahimta har wanda za su ce lokacin isha'i ba zai kare ba har sai alfijir ya fito yace har su din ba wanda ya kudire a ranar cewa lokacin asuba ba zai kare ba sai lokacin azhar ya fito akwai mai wannan aqidar yace ba kaga a kafa dalili a ce lokacin sallah ba zai wuce ba sai lokacin yar uwarta ya zo yace wannan ba dalili bane har su din yace ba wanda zai bude baki yace sallan asuba ba za ta tike lokacin ta ba sai lokacin azhar ya ba ni wannan dawa ba ni wannan kaulin babu shi an fahimta walau sallamna bi hadha hadha al-fahmu al-qati za da za mu mai kauya game da wannan fahimtar tasu wanda take cike da kuskure min anna waqata kullu salatin yamtaddu ila ila allati ba'daha a ce lokacin sallah kowace iya jinginuwa da sallar da ke gabanta fa kaifa nu'awwilu al-ahadisa allati haddathat al-awqat to ta yaya za mu fassara hadisan da suke magana kan lokutan sallah ana ganewa akwai hadisan da suke bayani akan lokutan sallah ba sallar da manzon Allah ya ce ta lokacin sallar gabanta babu min zawali shams ila kaza min min alqama ila kaza min gurubi shams ila kaza don haka manzon Allah yake bada bai ce ila ila ila ibtida'i waqti salatul ukhra bai faɗi wannan ba kuna fahimta ko yace har in mun sallama mun ce kowace lokacin sallah iya tikewa da sallar da take gabanta to ya za mu fassara hadisan da manzon Allah yayi bayani ya kaiji ya ya gurgurda lokutan sallah wa kayfa yuslihu zalika min fi salati subh ta yaya kuma za mu fassara wannan sallar asuba allati yantahi waqtuha bi duluwi shams wanda asuba lokacin ta iya fita daga zarar rana ta fito ne an fahimta duk mutumin da sai bayan rana ta fito zai sallan asuba to qara'i zai ada'i yauci kuma ina jaddada muku cewa shi qaba'i ba a yin sa sai da dalili qada'in sallah ka bari sai wani lokacin sallar yayi ba kai ta baya ba to shari'a ba ta bewa kowa damar wannan ba har sai mutumin da shari'ar ta bashi dalilai ta bashi uzuri an fahimci wannan da kyau ko to amma uzurinka da abin da kuke gani shine dalili abin shari'a ba dalili ba duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙarin kiyaye sallah ka yi ta kama lokacin da ita an fahimci wannan ya ce lokacin asuba iya takewa daga zarar rana ta hudu wa salatul maghribi ita kuma sallar magriba lokacin ta iya karewa bi mugibi shafi'il ahmar a lokacin da alamun faduwar rana wannan jajajen kan mai shekararsa an fahimta wasawaf asabi malin ci abin da yake dace kuma tabbatacce kuwa anna waqatal isha'i cewa shi lokacin sallar isha'i yamtaddu ila nisful layl iya tafiya har zuwa rabin dare amma yanda rabin dare mu dauka yanzu misali kaman dare iya farawa karfe 6 a misali to kaga 12 dare shine rabin dare duk yanda zaka yi ta yi sallar isha ka kafin sashe biyu da rabi an gane ku shi ne nisful lai idan dare kuma iya farawa daga zarar rana ta fada sai ka ɗau lokacin da rana ta fada sai ka ga lokacin da alfijir yake ketowa awoyin da ka samu a wannan tsakanin sai ka raba su abi to karka yadda rabin lokacin ya zo baka yi sallar isha idan ka haura wannan rabin to ka fita daga lokacin salar isha'i an fahimci magana shi ne iya karewa ila nisfu lailil awsat rabin dare wanda yake tsakiya kamar sha biyu dare ko abu ne kamar walaysa ila alfajr lokacin salar isha'i baya karewa zuwa salar asuba li qawli sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah yana cewa waqtu salatul isha'i ila nisfu lail al-awsat lokacin salar isha'i iya karewa a lokacin da dare ya raba al-hadith wafi ruwayatin ila nisful layl a wata ruwayar lokacin sallar isha iya kaiwa har zuwa ga rabin dare nisfu an san nisfu ai nisfu shine rabi ne ko to ila nisful layl wa an anas radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kare da shi kare yake cewa akkaran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salatul isha akwai lokacin da manzon Allah ya jirkinta sallar isha iya gida aka kira sallar isha'i sahabbai suka zo aka cika masallaci wasu ma har gangiri suke manzon Allah ya fito ba iya gida ba a ji an ce ya fito ba ba a kirawo shi ba ba a buga masa waya ba an bayyanta iya cikin gida suna zaune har ma a imamun nawayi ya kawo maganar cewa gengedi baya kare alwala domin a galibiya sabon da sun gengedi suna yawan suna jiran mazala ya mutu bai mutu ba an bayyanta ana zai ce ya jirkin ta tsalle isha ila nisful lai har sai da dare raba abi kai sahabai sun ji daɗin su ba so ibada ce a gabansu kawai amma da yanzu ne wani kallon balma zai fi da shi Allah wallahi wani ihun banza da kuma zai fi da shi ba zai tsaye sallar jami'in ba amma su suka haƙura da bacci wani bai ci tuwo ba wani bai yi kaza ba duk suka haƙura suka zauna manzan Allah kuma sun san iya gida ba baya nan suka shiru kuma na rantse muku da Allah da za a kai sallan asuba bai fito ba suna nan zuwa shi ba kuma in an yi magana a samu wani mara kunya iya zagin sabai a wani lokaci ko wannan aikin za ka iya yin sa wannan aikin da suke za ka iya a yanzu ba mai yin wannan aikin wannan kuma bai fi nafila daga cin aikinsu wallahi nafila ne nafila ne mutanen da aka dawo daga yaƙi da jini a jikinsu an musu rauni manzan Allah ya ce kar kowa ya zauna a sake fita kuma suka fita da jini a jikinsu wani karaya ce wani rauni ne amma manzan ya ce da wannan jinin a jiki min ba'di ma asabahum liqara haka manzo Allah Allah ya ce bayan ga raunuka a jikin su Allah ya ce ku sake fita ku fita waɗannan yanzu ne wani dan halaka zai dinga bude baki ya faɗa masu bakar magana sai dai wanda halaka ta hukan su da to ana zai ce muna nan har dare ya da ya raba abin muna jira manzo Allah ya fito al hadith wa an abi hurairah radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa laula an ashuka ala ummati ba dan dai kan nan matsawa al'ummata ba la'amartahum an yu'akkiru al-isha'a da na ummatu jirkin ta sallar isha'i ila sulusul layl har su dauka shi biyu cikin ukun dare akai ta kaman karfe 1 da rabi to maza ne ce ba dan kar ku shiga uku ba da haka zai sai to amma yanzu abin da zai bada mamaki za ga karatu fa ake yi ana warware masa'il na addinin ko sallar kanta da za ta gyara ta amma wani ya daga ido iya ganin lokacin sallar da shi yayi har ma zuwa Allah ba riga ta ma lokacin sallar ba an bayyana to ga irin yadda karatu yake bayyana ga yadda karatu yake bayyana a abubuwan da ya ce maza da ce wallahi ba dan dai karo kun takura muku ba shi kuma duk abin da zai takura mana manzan Allah ba yanzu لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم Allah yake cewa manzo ya zo daga cikin ku duk abin da ya takura muku shi ma manzo Allah ya dame shi Allah sarki manzo Allah da iyalan da ya sun ji kudin ya dame shi ba wallahi tallahi da ba ya dame shi duk abin da zai takura don ma ya sa sa uku wallahi manzo Allah ba ya san sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim game da masu imani manzon Allah iya jinkan su iya tausaya musu to manzo Allah ce ba dan dai kan na takura muku ba da na ce sallar isha ta koma sulusul lai kashi biyu cikin ukun dare can bayan sha biyu da karfe daya sai mu ce anan za a kira sallar isha sallah fa hadhihi ahadith wa ghayriha ma ce waɗannan hadisai da waɗansu su mukassisa wa muhaddida lokacin isha suna iyakancewa suna ware suna bambance mana lokacin sallar isha wal hadisi abi qatada radiyallahu an da hadisi abi qatada Allah ya kare da shi qala ibn hazm qawlu malik wa shafi ibn hazm al-andalusi yake cewa fadin imamu malik da imamu shafi Allah ya musu rahama inna waqta al-atama al-atama ita ce al-isha yake da can atma ake cewa kafin manzo Allah ya kira ya dawo madina amma iya dawowa madina sai aka mai ta isha yasa ke ta isha'il awwal ko isha'il aqim da da magariba da isha duk isha ake ce musu an fahimta da atma ita ce sallar sunanta kenan da manzon Allah ya damar ya canja mata suna yamtaddu ila dhulil fajr a fahimtar imamu mali da fahimtar imamu shafi'i lokacin isha'i bai fita har sai alfijir ya fito male ce fakaddu'un zahir wannan kuskure ne a fili li'anna da'awa bila dalil da'awa ce nan ba dalili a kanta wa khalafa li jami'il ahadisu sahiha kuma wa khalafa bi li jami'il ahadisu sahiha kuma wannan da'awa ta saba wa hadisai ingantattu an fahimta amma ana ganin girman su da kimar su malamai ne kuma sun yi wa duniya aikin da a yanzu ba za a yi mata ba amma abin da suka bada kuma ya saba wa maganar manzon Allah kuma maganar manzon Allah ita za a dauka an jinjina musu a musu fatan alkhairi an fahimta qala ibn hazmi ko kuma qala ibn hajar ibn hajar yake cewa qala an-nawawi imam an-nawawi yace ma'anahu waqtul li ada'iha iktiyar shi kuma imam an-nawawi sai yace lokacin sallar isha'i har zuwa rabin dare to lokacin ta ne na gabatarwa lokacin mukutarin ta ne lokacin da ake so a gabatar wa ammal jawaz amma halaccin kun san lokaci akwai mukutari akwai daruri to shi a fahimtar imamun nawawi to daruri ne zai sa ka kai isha'i har kito al'adijin amma mukutarin ta shine zai kai har zuwa sha biyun dare misali shine fahimtarwa imamun nawawi wa amma da jawazu fahimtar da ila ɗin fajr li hadisa bi katta da al-mazkura wa qala al-isdikiri iza zahaba nisful layli sarat qada shi kuma wannan malami yace idan rabin dare ya wuce to isha'i ta zama qada'i lokacin ada'i ya wuce an fahimta qala wa dalilul jumhur hadisi abi qatada al mazkura dalilin malamai mafi yawa daga wannan magana ne hadisin can da muka wuce a baya qultu sai shi malam siddiq al mishawi duk inda kaga qultu a littafi to mi littafi zai magana an fahimta ƙulittu ya ce sai na ce wa umumul hadisa umumin hadisin abikattada na sahabi abikattada maksusun bi ijma fi sub ya keɓance waɗanda suka yi ijma'in zuwan lokacin sallar isha zuwa asuba wa ala kauli shafi alhadid fil maghrib da kuma kaulin imamu shafi'i da iyakance lokacin sallan magariba daga zarar shafa'i ya ɓuya ƙalibin hajjar malin ibn hajjar ya ce shi wannan malami al'is dikiri an ya ƙula ya ce innahu makasusun bil hadisin mazakur ai hadisu anas radiyallahu an wannan kuma shine istilacin malamai mafi yawa hadisin anas dan malik Allah kare da shi al-madhkur wa ghairihi من الاحاديث في العشاء والله اعلم ورد وردا على قول ابي برزه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها كما mutane masu wancan ra'ayin sai manzon mala yace raddi a kansu qaulu abi barza hadisin abi barza Allah kare da shi wanda manzon Allah yake cewa ya kasance yustahabbu ta'kiriya manzan Allah yana son jirkin da sallar isha yana so yasa imam wannan malamin kai imam malam imam malam Usaimin Allah ya masa rahama a cikin littafin sa sifatu salati yake cewa duk sallolin nan guda biyar to sallah ɗaya ce jinkirinta ya fi a yi a farkonta alkhairi an fahimta sallan asuba a yi ta a farko ya fi alkhairi sallan azhar a yi ta a farkon lokaci ya fi alkhairi sallan la'asar a yi ta a farkon lokaci ya fi alkhairi sallan magariba a yi ta a farkon lokaci ya fi alkhairi amma sallan isha a yi ta a ƙarshen lokaci ya fi alkhairi an fahimta wanda shi ne abin da hadisan mazan Allah suka bayyana ba sallan isha a yi ta a lokacin ƙarshe ya fi alkhairi umumin hadisai da maganganun malamai duwa suka nuna ita kadai ce jirkin tata ya fi gabatar da ita a farko alkhairi an fahimci wannan saboda ka idan kuna da masallacin ungo kuma duk fahimtar kuɗi ce wani ɗan kwatas ne haka ba ku fi goma ko sha biyar kun ga za ku haɗa kan ku yi magana ta ilimi sai ku mai da ishe ku karfe goma ko karfe sha ɗaya ya halatta amma ba za ku iya ba in mutum ba da shi da iyalinsa ba zai wahala yanzu gaskiya amma kuma wata magana da imamu sha'a malam usmi ne yake malam fiqh ne yake cewa kai ɗayan daga jirkin ta sallar ishan ka kai ta wancan lokacin kai kadai din wara ka bita jami'a yanzu domin jami'in ya fi zama aula akan ka jirkin ta da kai ta ita kadai kai kadai a wancan lokacin amma in ka san akwai jami'in da zaka samu a wancan lokacin to wancan lokacin kuma ya fi alkhairi amma in ka san babu jami'i a wancan lokacin to ka yi ta a wannan lokacin shi ne abin da ya fi dacewa akwai inda kuka sani suna sallar isha karfe goma ko karfe sha ɗaya ana samu a cece ne ana yi karfe tara a to sun kwatanta a yi sun ɗanyi sun ɗanyi ƙoƙari gaskiya sun ɗan tura karfe tara sun ɗanyi ƙoƙari gaskiya ni a wani gari da na zauna na san tun da sama da shekara goma sha na san wani masallaci kuma ƙauye ne garin wallahi ba sa sallar isha sai karfe goma na san su har yanzu matsalashin ya kuma gune da za ka ce ba da a wasu na ba karatu ba ilimi sosai amma na san tsarin su sai karfe goma suke zala ishayi an fahimta ba mamaki malamin irin wannan karatun ya ji tun farko kuma ya dauka an fahimta allah ta'ala ya samu dace na na eh haye karfe goma na shi ma alhaji ya ce ya taba zama ya taba shiga wani gari kusa da azare su ma karfe goma suke sallar ishin su jiba jiba ana samu to wannan shine abin da ya fi alkhairi gaskiya in jami'in zai kai ka samu jami'i a can yafi amma in ba jami'in ka yi ta a jami'i a wannan lokacin na farko kuma shine yake wallahu ta'ala alam malik ke cewa a ku da ke lokaci ma ya harare to amma mun karasa wannan gaba qala bul hajar wa laysa fihi tasrihun bi qaidi nisbul layl wannan hadisi ya zo da ta ƙayyidi tasirihi abu a fili ya ƙayyade lokacin isha'i zuwa garabin da ne lakin a hadisu ta'akir wa tauƙit sai dai akwai hadisan da suka ce a jirkinta ko a tabbatar da lokacinta an yi shine mafi alkhairi lamma ja'at marra muqayyad bi sulus wa ukra bin nis akwai hadisin da ya zo da sulusi laula an ashuqa ala ummati akwai hadisin da zo a nisful layl duk manzon Allah ya faɗi wannan kana nisfu ghayatu ta'khir amma akai rabin dare shine matukar kololuwa kai wa jirkintawa walam ara fi imtidad ta'khir kuma ni ina ganin kaiwa tsololuwan tsawaita isha'i ya kai rabin dare inji shi malam imam siddiq al-mashawi Allah ya masa rahama walam ara fi imtidad waqtul isha'i ila dulul fajr hadisan sariha yake ta duk binciken da yake yi bai ga wani hadisi sarihi ba da ya ce lokacin isha iya kaiwa a lokacin asuba ya ce babu babu hadisi sarihi da ake cewa isha'i sai ta kai har asuba sannan lokacin ta fita to wanda ya ce babu hadisi akan wannan wallahu ta'ala a'lam za mu samu matsaya ne insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce mu kun guji mata wannan roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu lafiya mu gama lafiya ya shiga mahaifa mu ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya karba ayyukan mu ya sa mu samu rahama sa da jin ƙasa a gobe